بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi barkan da sake haɗuwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda yake cikin makarantar CAGD a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna ranar Laraba 14 ga watan Jimadar Ula shekara ta 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya dace ma biyar ga watan goma sha ɗaya shekara ta 1400 shekara ta 2025 miladiyya. muna cikin karatun littafin alwajiz fi aqidat salaf salih ahli sunnati wal jamaa littafi wallafar babban malami abdullah bin abdul hamid al athari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a mance ba satin da ya gabata muna cikin karatu a karkashin gabar da malam yi mata suna da manhaju talaqqi wal istidlal inda ahli sunnati wal jamaa ma'ana tafarkin karban dalili da kafa hujja a wajen ahalus sunna wal jama'a mun tsaya a gabar da malam ya kawo aya ta alqur'ani mai girma fadar Allah madaukakin sarki a fara'aita mai takhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun wannan darasin da za mu yi a yau shine darasi na 38 muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci malam yake cewa wa ahlus sunnati wal jama'a har ila yau dai ahlus sunna wal jama'a yana daga cikin aqidar su yaquluna bi anna al aql as sariha yuwafiqu al yuwafiqu an naql as sahih ahlus sunna suna cewa hankali wanda yake kyakkyawan hankali yana dacewa da nassi wanda yake ingantaccen nassi me yake nufi a nan yana so ya ce maka duk lokacin da hankali yake cikakken hankali to ba zai yi ba a samu matsala tsakanin shi da ingantaccen nassi domin akwai wanda zai zamna ya sharare maka zance ya ce maka wannan nassin kwata-kwata ba yadda za a iya sami inganci kawai haka nan ba tare da wata hujja ba me yasa saboda kawai shi gani yake yi kwakwallo shi tana gaya mashi wannan abin ba daidai bane ba shi ne malam yake ce maka ai hankali indi lafiyayyen hankali ne shi ba zai yiwu ba a ce kuma nan ga nassi nan kuma wannan nassin ya zamanto ingantacce a ce kuma da wannan lafiyayyen hankalin da wannan nassin ingantacce an samu rashin fahimtar juna ba zai yiwu ba domin shi nassi daga Allah madaukakin sarki yake da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma Allah da ya sabko da nasi ya sanya ya ƙwaƙwalluwar ɗan adam take da hankalin shi sai ya sauko abin da yake daidai da hankalin shi in aka samu cewa hankali bai yi daidai da nasi ba to wataƙila nasin ba ingantaccen nasi ba ne kamar misalin hadisi na ƙarya da muka karanta a nan wani lokaci inda wani mai zakara yake cewa mutane annabi ya ce kada ku zagi zakara domin zakara abokina ne kaga daga yi kasan wannan ba zai yi ba to kaga wannan hankalinka alahiye yake kenan kuma wannan nassin dama ba ingantaccen nassi ba ne amma kawai haka nan a gaya maka ingantaccen nassin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma asfala min alka'abaini min alizari fa fi nar abin da ya wuce idan sahu na tufafi yana wuta sai ka zamana ka ce kai ai hankali bai ɗaukan wannan abin to hankalin naka ne yake da matsala saboda in hankalinka a zamne ke ka san sarai wannan abin yana iya zamantowa ingantaccen nasi kuma bai saba ma hankali wanda yake mai kyau kuma bai saba ma duk wani abu wanda yake na tunani na ɗabi'a ɗan adam da sauran abubuwa saboda galibi in ka dora lokacin da mutum ya tufafin da suka wuce idan sau za gani akwai takalifi a ciki takalifin da yake ciki shine za gani so diyawa in abubuwa suka kama shi sai ya tattare to tun farko dama ba a raba ka sabko shi kuma in wanda suke yin tufafi wanda bai kai idan sau in ka tambaye su za ka gani suna jin daɗin sanya tufafin su saboda wannan in yayi daidai da ɗabi'ar ɗan adam haka kuma shari'a ta zo da shi to in ka gani cewa wanga nassi ne ya inganta domin sharaɗin samun nassin da zai daidai da hankali shine inganci ya kasance nassin ya inganta to in nassi ya inganta ba zai yi wa samu rashin jituwa tsakanin shi da hankali lafiyayye shine abin da malam yake faɗi a nan sai ce wa indal iskala yuqaddimuna naqla kuma in ma a ce wai an samu matsala hankali ya kasa ganewa abin da yake cikin nassi to su ahlus sunna jama'a suna gabatar da nassi ne akan hankali kamar misali lokacin da za a ce maka ga wani abu nan annabi ya faɗi ko Allah ya faɗa a ƙwar'ani kuma kai sai kake ganin kamar wannan abun a hankali sai iya hankalinka saboda dama mun faɗi shi hankali yana da nashi limitkin kai a iya abin da hankalinka yake baka wannan abun yana da wahalar yiwuwa to ahli sunna in an samu irin wannan suna gabatar da nasi sai su ce to tunda Allah ya faɗi dole shi za a bi in aka bi shi kenan sai a ajiye hankali a kai wani lokaci al'amurra na addini da na soshi na shari'a ba sai sun yi daidai da hankalinka ba za ka garba muddin ya tabbata ingantaccen nasi ne kuma Allah ya faɗa to yarda ta zama wajibi a kanka wannan shine tafarkin ahlus sunna wal jama'a kamar misali abinda muka faɗa na azaban kabari dukkan nassoshi na alqur'ani da sunna sun tabbatar da cewa akwai azaba cikin kabari akwai fitnatul mala fitnatul qabr su'alul malakai mala'iku guda biyu za su tambayi bawa lokacin da aka binne shi to yanzu kai in ka ce za ka yi lissafin wanga abin da hankalinka ya lamarin zai kasance kowannen mu daga nan ya sanya ya ake binne mutum in ya mutu rami ne ake babba sai a yi ɗan ƙarami daga ciki sai a sa mutum a da itace da tabarma a sa ƙasa to ya ka ce mala'ika zai zo kuma mala'ikan ma guda biyu za a zama da shi kuma a mai tambaya hankalinka yana ɗaukan wannan abu hankalinka ba zai ɗauka ba kuma in ka ce ba haka ba ne wa gaskiya ne ka zama kafiri saboda ƙur'ani ya tabbatar da abu kenan anan me za ka yi sai ka gabatar da nasi ka yarda da cewa wannan abun haka nan ne duk da cewa hankalinka ba zai doka ba radda Allah ya kai ka cikin kabari ka gane da gaske ne abin da ake bari to shine ke nake cewa su wato in aka samu rashin jituwa tsakanin hankali da nasi su suna gabatar da nasi sai ce kai wala ishkala asalan dama ba zai yi ba ma a samu wannan matsalai wai yana waɗi ne a tasirin jadali ne wai ko da ma a ce an samu to nasi zaka gabatar a hankali ballantana ma kuma ba za a samu ba shi ne ce li'annan naƙla la ya ati bi ma ya sta'ilu alal aqli salimi an ya taƙabbala saboda shi nasi na shari'a baya zawwa da abin da hankali ba zai karɓe shi ba in dai hankalin lafiyayyar hankali ne duk abin da ka gani an kawo maka a cikin nasi na shari'a to za ka gani a hankalce hankali lafiyayye ba zai ki karɓar wannan abun ba wa inna ma ya ati bi ma taharu fihi al-uqul duk abin da ka gani nasi ya zo da shi yana zawwa ne da abin da hankali yake daidai da shi zai iya karɓar shi ɗari bisa ɗari sai ce wal aqlu salimu yusaddiqu an-naql as-sahih fi kulli ma akhbara bi kuma duk wani lafiyayyen hankali lafiyayyen hankali yana gaskata ingantaccen nasi cikin dukkanin abin da ya zo da shi na labari duk abin da nasi ya zo ko aya ko hadisi inda ingantaccen hadisi ne suka zo suka ba da wani labari to lafiyayyen hankali yana gaskata wannan abu li'anna li'annahu min indillahi wala aksa saboda shi wannan nassin da ya zo ai daga Allah ya zo wala aksa ba wai sabanin wannan ba ba daga wani bane bai zo ba kana ka ce ha hankalinka ba zai doka ba kai kana da dan tantama akai nasi in yazo daga Allah yake ko aya ko hadisi gaba ɗayan su daga Allah subhanahu wataala suke domin shi Qur'ani magana Allah ce wadda ta zo a ciki shi kuma hadisi maganar Allah ce da ta biyo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga gaba ɗayan su dukan su sun zo ne daga wajen Allah madaukakin sarki sai malam yace wa hum la yuqalliluna min sha'anil aqli wa makanati amma wa duk da cewa ahlus sunna in aka samu rashin jituwa tsakanin hankali da nassi suna gabatar da nassi amma ba sa rage girman wato hankali da matsayin hankali hakan ba yana nufin cewa ba wai sun rena hankali ne ko kuma a suna ganin hankali ba shi da wani amfani da zai a suna ganin girman hankali da amfanin da yake yi amma fa shi hankali lokacin da aka ce ga nasi maganar Allah dole a dakatar da shi wannan shine tsarin sai ce fa huwa manatu taqlifa inda du'ai shi hankali shine wato abin au na dora wa mutum shari'a a wajen ahlus sunna in mutum bai da hankali babu yadda za a dora mishi addini daga cikin wa'inda aka ɗauke ma alƙalami a cikin addini akwai yaro ƙarami wanda bai balaga ba saboda hankalin shi bai cika ba sannan kuma akwai mahaukaci wanda hankalin shi gushe me yasa aka ɗauke musu taklifi yanzu mahaukaci in bai sallah ba an rubuta mai zunubi ba za a rubuta mai zunubi ba me yasa saboda ba shi da hankali tare da shi yaro ƙarami wanda bai balaga ba ba shi da makunnin rubutu na zunubi ko kuma lada a tattare da shi wanda za a kama shi da shi ranar alkiyama saboda hankalin shi bai yi da cika ba to kaga kenan hankali shine ma'auni na dora ma mutum shari'a saboda haka ba za a ce hankali ba shi da wato wani amfani a cikin rayuwa yana da shi amma lokacin da ake maganar nassi na shari'a za a dakatar da hankali ne sai ce wa dauruhu rida wal itmina kuma shi hankali ai wato amfanin shi matsayin shi shine yarda da samun cikakkiyar gamsuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin wani abu annabi ya waɗi hankali shine zai gamsu kuma ya samu yarda da nutsuwa tare da shi wata fakkur kuma shine zai yi tunani ya yi lissafi wata dabbur kuma ya zamana ya yi dogon nazari game da wannan abin filkaunil fasih a cikin wannan sarari na duniya kai da kanka wata rana za ka samu kanka cikin sarari kana tunani a kai ko sai ka zamana ka daga kai ka kalli sama in ka kalli sama za ka ga abubuwan tunani da abubuwan lissafi da yawa a cikinta wanda hankalinka ne zai zauna ya ringa lissafi yanzu wannan sama duk girman ta fa babu wani abu da ya tare ka wannan tarmamin da suke hutuwa waɗanda kake gani ha wata rana hadari zai zo cikin dare sai ya kare su ba za ka gansu ba to shi hadarin wa turo shi duka wa'annan abubuwa ne wanda hankali ne yake zama yayi wannan aikin sai ce wa fi wa fi shar'il hakim haka kuma hankali ne zai zama yayi tunani game da shari'a shari'a wadda take ta Allah subhanahu wataala in Allah ya ce a tsaye da sallah a bada zakka sai ka zama kai tunani to wai da Allah ya ce a tsaye da sallah yaya ne ne sallan nan take shin in ba ai sallah ba me zai biyo baya duka hankali ne yake wannan abu wanda za ka gani bai zama ya yi tunani game da shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala gami da hankalin shi to irin wa'innan su yake cewa rabkanannu ma'ana hankalinsu sun ƙi yin aiki da shi a mahallin da ya dace sakamakon rabkanar da ta same su shi yasa za ka gani ba za su biyayya ga Allah ba kuma daga ƙarshe za su halakar da kansu da kansu Allah maɗaukakin sarki ya kare sai ce walakin ya amma dai ahlus sunna su abin da suke faɗa game da wannan innal aqla la yataqaddamu ala shar'il batta wato shi hankali ba zai yiwu ba a ce wai an gabatar da shi akan abin da yake na shari'a Allah maɗaukakin sarki ya ce ga abin da na waɗi a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da na zo da shi a bi kai kuma sai ka ce a'a ni hankali na bai doka ba saboda haka ba zan yi ba kenan kamar ka gabatar da hankalinka ne akan nasi to ahli sunna ba su wannan hankalinka in bai gamsu ba in dai nasin ya inganta hankalinka a shi a gehe ya amfani da nasi shine abin da ya dace sai ce wa illa lastagna al-khalqu anir rusuli da a ce ana gabatar da hankali akan nasi to ai da babu bukatar manzannu a cikin rayuwarmu shi manzo don me aka turo shi ya zo ne don ya tabbatar maka da cewa abin da ya zo da shi shine abin bi ba abin da hankalinka ya baka ba kenan in kai kana ganin hankalinka shine gaba da abin da manzo ya zo da shi to kenan ina amfanin turo manzan kaga kenan da karshe zai zama to turo manzan ba shi da amfani sai ce walakin ya'malu fi dakhili da'iratihi wa hukmihi amma dai shi hankali yana aiki ana aiki da hankali ne cikin abin da yake da alaƙa da shi hankalin ba cikin abin da yake nassi ba domin nassi gaba yake da hankali li'anna Allah ta'ala ja'ala lil aqli fi idrakihi haddan yantahi ilayhi wala yata'adda wala yata'adda yace saboda Allah madaukakin sarki ya sa ma hankali wata iyaka wani shamaki wannan shamakin hankali baya wuce shi akwai abin da hankalinka limit kin shi kenan ba zai wuce nan ba ba zai yi baka wuce nan da hankalinka bakinka iyakarka nan ba zai yi baka iya wuce inda aka ce kai tunani ala sabilil misal Allah madaukakin sarki yana cewa walahum fiha ma tashtahi anfusuhum walahum fiha ma yad'u a cikin aljanna mu'mini suna da duk abin da ransu yake so da ita aljanna daga kaji wani abu a ranka kana son shi kawai Allah zai halatta ma shi kaga wannan abu to yanzu tambayar da zaka ma kanka shine kai kai tunani da kwakwalwarka da hankalinka da midami adin kai aljanna di yanda hankalinka yake lissafi ba za ka iya gano abubuwan da suke cikin aljanna ba haka kuma ba za ka iya gano yaya ne azabar lahira take ba saboda iya azabar wa'inda ka sani da kwakwalwarka ta sani a nan duniya to na lahira ba irin su bane ba to ya zaka ka tunano azabar lahira hankalinka ba shi da idrakin wannan abu kai ba ma sai an tafi lahira ba a nan duniya yanzu kai ƙwaƙwalluwarka ba za ta iya ɗauka a ce maka ka faɗi yaya aljannu suke rayuwa a duniyar aljannu baka iya faɗi ƙwaƙwalluwarka ba ta sani ba hankalinka ba zai iya tunanowa bai ce ga yanda aljannu suke gudanar da rayuwarsu baka iya faɗi saboda Allah bai sanya hankalinka ba zai iya gane wannan abu kaga hankalinka yana da iyaka to matukar hankalinka yana da iyaka kuma akwai inda bai iya ketarawa yaya ne za a yi kuma nassi na shari'a ya zo sai ka ce kuma da wannan hankalin naka za ka auna shi kaga ba zai yi ba kenan a yana daga cikin abin da hankali bayya iya ganewa sannan kuma wannan abin akwai shi a cikin abubuwan da ɗan adam yake gudanarwa a cikin rayuwar shi za ka samu an ce mashi an yi wani abu ko kuma za a yi wani abu nan gaba amma sai ce kai ba zai yi ba yanzu nan da shekara ɗari da suka wuce a yankinmu na afirka in ka ce ma wani wani lokaci zai zo nan gaba da wanda yake da magaram da wanda yake saudiya za su yi magana wani na da magaram yana kallon na saudiya kiri-kiri su hira in yana da dan wani abu a kusan shi sai ya buge ka da shi me yasa saboda gani yake kawai wani abin ba zai yi ba shi a iya tunanin shi da hankalin shi wani abin babu ta yadda za a yi yiwu saboda su a wancan lokacin shekaru 100 da suka wuce in kana so ka hira da wanda yake saudiya ai sai dai ka rubuta takarda wasiƙa sai ka kai shi post daga nan bayan wata ɗaya sai a ɗaga a aika in ya isa can a hanya tana yawa ya isa ti uku kan nan ya isa in ya isa shi wanda yake can ya amshi takardar ya karanta abin da ka rubuta sannan shi ma ya rubuta ya mai dokar ta mai dokar ya wani wata uku tsakanin hirar da za ku yi da shi da yake can da kai da kake nan an samu wajen wata shidda tsakankani shi wannan abin ya sani a iya tunanin shi iya abin da Allah gwake nan kawai kuma yanzu ka ce mashi wai lokaci zai zo da wanda yake Saudiya da wanda yake Niger su yi magana kuma kowanne na kallon juna sai gani kamar kare na shi kaga hankalin shi bai bashi ba za a yi wannan abu wai wannan a rayuwar mu ta duniya ana nuna maka hankali yana da iyaka ke to amma yanzu wannan abin da muka wadi akwai shi yanzu ko akwai shi baban ka zai tafi Saudiya yana Saudiya ya kuyi appeal video kana kallon shi har ya hasko maka dakin Allah ya ce gashi nan ma sai ku yi hira da shi kuma ku kashe kai kana da magaramshi yana saudiya yan da sun samu wannan abu ba samu ba to kenan wanga ya ƙara tabbatar maka da cewa shi hankali da iyakar shi akwai inda allah ya tsaga hankali ba zai wuce nan ba ba zai ƙetara ba to saboda haka shi hankali ba da shi ake auna nassin shari'a ba kada wani ya zo ya kaya maka hadisi ce wani hadisin ai ba gaskiya ba ne ba ƙarya ne saboda hankali ma ba zai ɗauka ba kai ina kaga hankalinka yana da abin da zai iya haɓa da dukkan nassi na shari'a ne babu wannan abin shi ya batar da da yawa daga cikin wasu 'yan ɗariƙu na wannan zamani kamar yadda shi ya batar da da yawa daga cikin 'yan ƙalaƙatu wa'inda suke kiran kansu da ƙur'ani sai a kawo ma mutum nassin hadisi na maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi lissafi da ƙwaƙwallo shi ta nan sai ce kai wannan abin ba ya yiwuwa to kamar ya ba ya yiwuwa wa ya gaya maka ba zai yiwuwa sai ce ai hankali bai ɗoka to kai hankalinka yana da dama 'yancin ya iya auna nasi na shari'a kaga ka zalunci nasin shari'a in kai aiki da hankalinka saboda shari'a gaba take da hankalinka ba hankalinka bane ba yake yake gaba da shari'a sai ce idan la yasihu taqdimun naqisi hakiman alal kamil to wanda ya san haka ya kamata ya san cewa baya halasta a gabatar da abin da yake da ragi a tare da shi akan abin da yake cikakke ne nassi na shari'a cikakken abu ne hankalinka kuma yana da ragi a tare da shi tunda akwai abin da bai iya kaiwa gare shi kenan kaga ba za a gabatar da shi ba akan nassi qala Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki yake cewa fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله yake cewa fa in lam yastajibu laka ya annabi Muhammad idan basu karba kiran naka ba basu amsa a gare ka ba fa'alam Allah yace to ka sani annama yattabi'una ahwahum lalle abin da suke bi soye-soyen zukatan su ne wa man adallu mimman ittaba'a hawahu wane ne yafi kai shi bata game da bighairi wa man ittaba hawa bighairi hudan min Allah wa ya kai wanda ya bi son zuciyar shi da gangam wa ya kai shi fata a cikin al'umma wanda ya bi zuciyar shi ya bi son zuciyar shi abinda zuciyar shi ta gaya mashi shi yake bi Allah ce wane ne ya kai shi fata sai ce wato inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai kaga Allah ya kira shi da azzalimi duk lokacin da kake bin san zuciyarka ga nassi karara sai ka ji wai kai abin da zuciyarka ta wadi shi zaka bi kaga da ƙarshe Allah ya kira irin waɗannan mutanen da azzalimai azzalimai ne a karan kansu sun zalunci kansu da kansu domin ba za su zalunci ubangiji ba sai malam yace waliza summu bi ahli sunnati wal jamaa wannan abin da ahalus sunna suka yi shi yasa ma ake ce musu ahalus sunna wal jama'a ma abota sunna da jama'a litamassukihim saboda tsantsar rukon su wattiba'ihim da tsantsar biyayya su wa taslimuhumul mutlaq sannan kuma da miƙa wuyan su bi hadiyin nabi zuwa ga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sunnatihi da kuma sunnar shi fi kulli saghiratin wa kabira a cikin kowane karamin abu da kuma babba wal amal bi hadha zahiran wa batina da kuma yin aiki da wannan sunnar a hili ko kuma a boye ma'ana a sarari a bayyane ko a boye ahlus sunna suna aiki da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna gabatar da ita sai yake cewa wattiba'i jama'atul muslimin sannan kuma suna bi wato tafarkin jama'ar musulmai ba sa kaucewa daga bin tafarkin jama'ar musulmai Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yake faɗa a wata ayar ta da yake cewa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum lalle fadar wa'inda suka yi imani da Allah a lokacin da aka yi kiran su zuwa ga Allah da manzon shi liyahkuma bainahum domin Allah yayi hukunci a tsakankanin su an yaqulu sami'na wa ata'na kawai abinda suke cewa mun ji kuma mun bi abinda za su ce kenan mun ji kuma mun bi wa ula'ika umul maflihun Allah ce to wa'innan su ne suka samu babban rabo daga lokacin da ka komo tafarkin cewa an gaya maka Allah da manzon shi sun yi abu to kawai abin da zaka shine mun ji kuma mun bi Allah ce to in ka kasance daga cikin wa'innan ula'ika umul maflihun wa'innan su ne suka samu babban rabo wa man yuti Allah wa rasulahu sai Allah ce duk wanda yake bin Allah da manzon Allah wa yakhsha Allah kuma yake jin tsoron Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun kuma yake jin tsoron Allah wa'innan su ne suka samu babban rabo a ranar alkiyama to kaga wannan ayi bancin tana karantar da mu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma akwai wani ilimin na musamman a cikin ta shine ilimin aqida dama karatun aqida muke yi menene ilimin aqida anan Allah ta yi wa man yuti'illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah da manzan shi abu mutum nawa aka zano anan abu bi aka zano ko an zano Allah an zano manzan Allah wa man yuti Allah wanda ya bi Allah wa rasuluhu kuma ya bi manzan shi kaga an zano Allah an zano annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce wanda ya bi su ai bi aka ce abi go to amma da aya ta gaba ta ci gaba sai ta ce wa yakhsha Allah wa yattaqihi kuma yake yin tsoron Allah kaga ba ce yake yin tsoron Allah da da manzan Allah wannan ayi me kake karantar da mu tauhidi wajen tsantsan tsoro Allah subhanahu wataala shi kaɗai yake da haƙƙin a ji tsoron shi amma wajen biyayyawa za a bi Allah a bi manzo saboda biyayyar Allah ita ce biyayyar annabi biyayyar annabi ita ce biyayyar Allah da Allah ya ce duk wanda ya bi Allah da manzan shi sai ce kuma ya yi tsoron Allah bai ce bai yi tsoron Allah da manzan shi to yanzu in wani ya zo ya ce maka a ana jin tsoron annabi kaga ai wannan ayat ta ce mishi ba haka lamarin yake wannan shine wannan shine tafarki na ahlus sunna wal jamaa abin da yake na Allah shi kadai a kadai ta shi da shi shi kadai kada a sayo kowa ko da kuwa annabi ne ko manzo ko mala'ika Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau ahlus sunna wal jamaa ya'khuduna ba'da al-kitabi was sunnah bima ajma'a alayhi a'immatud din to tunda muna magana ne akan kafa hujja ahli sunna wal jama'a bayan sun yi aiki da abin da yazo a cikin alqur'ani da sunnar annabi sai mi sai ce suna ɗaukan abin da yazo daga limamai na addini sune shugabannin farko mabiya ta farkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulama'ul islam al-udud sune malaman musulunci masu tsantsar adalci min al-a'immatil a'lam daga cikin manya-manyan limamai waɗanda suke wato abin yabo wanda suke abin ambato almashhudu almashhudi lahum bil imamati wal fadl wa'inda aka yi musu shaidar limanci a cikin shari'a aka yi musu shaidar suna da fadala wattiba'i sunnati wal imamati fiya kuma aka musu shaidar suna biyi suna biyayya ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma su limamai ne ma wajen biyayya ga sunna din sai ce wa azimi sha'ari fi din kuma aka yi musu shaida suna da girman lamari a cikin addini wa ya'tamiduna alai sannan kuma suna riko da wannan addini sun mai da shi abin rikon su abin da za su yi ma'auni da shi wajen biyayya a cikin addinin su qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi yake cewa inna Allah la yajtami'u ummati ala dalalah annabi yace da daya Allah ba zai hada al'umma ta ba akan bata duk in ka gani an ce maka wannan abin malamai sun yi haɗuwa a kan shi duka malamai in na ce malamai ko ina ne malaman kirki saboda akwai malaman banza ma suna haɗuwa a kan wani abu kuma abin da suka haɗu a kan shi na banza ne to malamai masu tsoron Allah shi yasa ya zano maka wani abun da ba wanda aka yi musu shaidar da bin sunna da tsoron Allah da cewa limamai ne su a cikin wannan addinin gaba ɗayan al'umma sun yi musu shaidar wannan to kaga wannan ya tabbata mutanen kirki ne to irin su ba sa haɗuwa akan bata shi za ka gani a ƙarƙashin wannan aka ce ai al'ijma yana daga cikin wato abubuwan da ake kawo hujja da shi ijma'in malamai a ce malamai sun haɗu akan kaza me yasa saboda annabi ya ce al'umma shi ba sa haɗuwa akan bata in dai akan lamarin da ya shayi addini sai ya ce wa yadullahi alal jama'a kuma hannun Allah yana tare da jama'a wannan hadisin kaga ya ƙara cewa Allah yana da Allah yana da hannu wannan ita ce aqidar tamu yace wa yadullahi ma'al jama'a hannun Allah yana tare da jama'a ma'ana duk inda jama'a suke kai kaka yarda ka ware domin karshen hadisin ta yi wa man shazza shazza fin nari annabi yace wanda kuma ya ware to ya ware a cikin wuta kada a ce yau al'umma sun haɗu gaba ɗayan al'umman musulmi ga inda suka haɗu kawai kai kai kememe ka ce kai ina kai baka yarda da wannan ka ware to annabi yace ka ware a cikin wuta Allah kiyaye sai ce fa hazihi al-ummatu mubaraka ma'sumatun min al-ijtima'i al-batil wa dalal wannan al'umma tamu mai albarka ya ce Allah ya kare ta daga haɗuwa akan bata da abin da yake na ɓanna ba zai ba al'umma ta haɗuwa akan ɓanna gaba ɗayan al'umma a ce kowa maɓannaci ne ba zai yi ba me zai wanka ɗauki da magaram kaga ai akwai maɓannata akwai mutanen kirki ko akwai ɓatattu akwai shiryayyu haka lamarin yake amma a ce al'ummar annabi gaba ɗaya sun haɗu akan bata ba zai yi ba Allah ya kare mu daga cikin wannan abu sai ce wala yumkinu bi ayi shaklin min al ashkal kai ba zai yi ba ko ma ta halin kakane ne a ce wai al'ummar annabi Muhammad gaba ɗayan su sun hada akan bata ba zai yi ba sai ce an tajtami ala tarkil haqqil mubin albatta ba zai yi ba kuma su hadu ga gaskiya nan ta bayyana musu gaskiya ce kawai kuma yi su bi ƙarya kuma a rasa ko da ɗaya ne wanda zai wannan gaskiya ba zai yi ba ce wannan yana daga cikin wato falala da kuma kariya da Allah subhanahu wata'ala ya ba wannan al'ummar ta sai ce wa ahlus sunna wal jama'a yana daga cikin wato aqida ahli sunna wal jama'a la ya'taqiduna al-ismata li ahadin ghairi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace ahli sunna aqidar su shine babu wanda yake ma'asumi duk duniya in ba manzon Allah ba menene ma'asumi ma'asumi shine wanda baya sabo baya kuskure duk duniya da kake gani kowa yana aikata saban Allah amma mutum ɗaya ne bai aikata saban Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aqida ta ahlus sunna sai ce mahma kanat makanatuhu fid din ko ma yaya girman matsayin mutum yake a addini in dai ba annabin ne ba to ahlus sunna suna cewa wannan mutumin ba zai ba zai yi bai zama to ma'asumi wa alat manzilatuhu fil ilm ko da yaya girman shi yake a ilimi in a ce ya fi kowa ilimi a garinku shine babban malami to ba masumi ba ne ba zai iya yin kuskure ko kuma ya saba ma Allah tana iya yi sannan yake cewa wala ya raunar istihada ma'an nasi mutlaqan kahin nan akwai wata kungiya ta bid'a su ne yan shi'a su suna ganin cewa al'a'immatul isna a shari'a dukkan su masumai ne limamansu guda goma sha biyu dukkansu masumai ne ba sa saban Allah ko da wasa duk abin da suka kawai halaka ne to kaga wannan kuskure ne sun saba ma aqida ahlus sunna ko mu a ahlus sunna aqidan mu aka ce annabi ne kadai bai ya kuskure su kuma aqida su suka ce a hada limamansu guda goma sha biyu ba sa kuskure kaga wannan sun fita daga cikin aqida ta ahlus sunna jama'a sai malam yace wa wala yaruna al-ijtihada ma'a an-nass mutlaqan sannan ahli sunna ba sa ganin dacewar a yi ijtihadi matuƙar ga nasi menene ijtihadi ijtihadi shine abinda ya zo kuma ya cancanta a yi aiki da shi a cikin shari'a amma dai a ƙur'ani an duba babu ayar da ta yi magana akan wannan abu a hadisan annabi ma ingantattu babu abin da ya magana akan abin kuma wannan abin ya zama to darura a yau an yaki da shi ya za a yi to ya za a yi yaƙi ai a ce tun da kawai shari'a wata zuba kyale shi a aka ce to akwai ijtihadi shi ne malamai su yi ijtihadi su yi nasu nazari su yi iya ƙoƙari da ilimin da Allah ya sai su to wannan abin aka yi la'akari da kaza da kaza zai iya zama halaka wannan shi ake kira ijtihadi kamar yanzu misali Allah ya kama wannan zamanin akwai abubuwa da yawa wanda ijtihadat ne yanzu misali in kana cikin jirgi in sallah ta kama kai zaka in ka duba Qur'ani babu bayanin sallah a cikin jirgi haka cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jirgi dai da sunan jirgi babu hadisi dai magana an kana cikin jirgi kana sama iska ta dauke ka lokacin sallah ya kai babu wannan to yayin malamai suka yi ijtihadi menene ijtihadi sai su tattaro akwai nassoshi ko da wanda suka yi kama da wannan sai aka samu nassoshi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka samu yayi sallah akan dabba saman raƙumi sai suka yi ijtihadi suka ce to ai raƙumi abin hawa ne kamar yadda jirgi ma yake yake abin hawa sai suka ce to an samu mabulla al'amari daga nan za a samu bayani ya cancanta ai ko cancanta kaga wannan ijtihadi sunan to amma ijtihadi ana yin shi ne a lokacin da babu nassi akan abu amma in akwai nassi fa ahlus sunna suka ce babu ijtihadi in dai ga aya ta wada abu to kuma ijtihadi mi za yi kawai aya za yi babu nan tana ijtihadi shine anan yace wala yarawna al-ijtihada ma'a an-nassi mutlaqan ahlus sunna ba sa ganin dacewar ayi ijtihadi ma damar matukar akwai nassi kuma wannan shine abin da ya dace da yanzu misali a wato an samu nasi wanda yake bayani akan wani abu na shari'a sai a zo a ce a yi wani ijtihadi kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in rana ta wada shikenan azumi ya kare a cikin hadisi cewa in rana ta bullo alfijir alfijir ya keto alfijir sadiq alfijir na gaskiya in ya keto a tsaye da cin abinci kamar yadda qur'ani ya faɗa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ko sun matin musiyama ilallai kaga ai qur'ani ya riga ya bayyana ga yanda azumi yake daga ketowar alfajir ne zuwa mai zuwa fadawar rana ko to yanzu shikenan sai wani zai ce to ayi ijtihadi a gani mutum yana iya yin azumi ya kai shi bandozar ya kai shi inar ai duk cikin dare ne saboda mutum ya shiga wani tawilance tawilance ba ku bukata wannan saboda shi nasin wanga a bayyane yake tun da nasi a bayyane yake kawai dole a yake da shi kagai sannan kuma nasi ya yi bayani dangane da wato aikin hajji da umara da yadda ake gudanar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya kuma yi a aikata an gani kawai shi kenan yanzu wani zo ijtihadi sai zauna ce to to kasancewar makka ta yi nisa al'umma musulmi suna so su yi aikin hajji to muna rubuta ɗalibi gwamnatin Nijar ta ba mu hili a nan wajen hilin sukuwa muna so mu ɗan gina ka'aba mu yi makama ibrahima mu yi safa da marwa tunda al'umma makka ta musu nisa ba su iya zuwa wannan ijtihadi ne daga gare mu saboda haka wanda bai samu kudin zuwa makka kawai ya zo ga makka na ayyukan su kuwa da Allah da annabi wannan ishtarin yayi biye ba me yasa saboda akwai nasi da yace sai an je can saboda haka dan can wani ishtihadin ka duka bai taso ba babu wannan to shine abin da anan mallan yake faɗi ke cewa ahlus sunna wannan ita ce aqidarsu sai ce kuma walakin yarawna al-ijtihada fil ahkam allati hiya mahallul lil ijtihad amma ahli suna ba ijtihadin suke korewa ba suna ganin cewa ya dace a yi ijtihadi ne a guraren da ya cancanta a yi ijtihadi din aw fi masail fi ma khafiya fihi al-amr ko kuma cikin waɗansu mas'aloli wanda al'amarin ya ɓoyu bai bayyana ma kowa ba sai ce wa yakunu bi qadri darura kuma shi ma'ana shi ne daidai gwargwadon larura ba kawai ba kowa ya zauna ya ringa ijtihadi a ana yin shine daidai gurgurdan larura wa ma haza fa hum la yata'assabuna li ra'yi ahadin kuma duk da cewa ana yin ijtihadi sai suka ce to kuma ba sa yin ta'assubanci wajen bin ra'ayin kowa menene ta'assubanci ta'assubanci shine in aka samu mas'ala ta ijtihadi wannan malamin ya ce kaza wannan shi kuma ya faɗi wani abu daban da ba na wannan ba wannan na uku shi ma ya faɗi daban wanda ba wannan biyun na farko suka faɗi ba kai kuma in ka zo bi sai ka karanta maganganun kowa sai ka ce a tun da wannan ya fi kusa da mu shi za mu bi wannan shine ta'assubanci dan me zaka ce ya fi kusa da ku shi za ku bi abin da ya kamata ka bi shine abin da ya kusa da dalili na shari'a ba abin da ya kusa da kowa kamar misali mazhabobi guda hudu hanbaliya shafi'iyya hanafiya malikiya wa'annan kaga mu yanzu nan afirka ta yamma malikiya muke ko to ai akwai wasu mutane da suke ta'assubancin mazhaba sai su ce su kawai su 'yan malikiya ne duk yadda aka ta aka dawo kawai su malikiya malikiya ko da kuwa a ce a wata matsalar 'yan malikiya in an yi su ƙarfin hujja sai ka ji mutum ya ce shi malikiya zai rika kai ba malikiya aka ce ka ba ƙarfin hujja aka ce ka yi yana in ka gani an yi malikiya ƙarfin hujja sai ka ajiye musu malikiya suka bi hujja wannan shine abin da ya fi dacewa kuma shine abin da maliki faɗi a nan cewa ahlus sunna ba sa yi sai ce hatta ya kuna kalamu muwafiqan lil kitabi was sunna su ahli sunna suna bin ra'ayin mutum ne in ya zama to magana shi ta dace ma alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba a yin ta'assubanci wanda yake nami wanda yake na mazhaba a cikin masail wanda suke na ijtihadi abin da ya kamata mutum yayi shine wato ya yi ƙoƙari in dai Allah ya hore mashi ilimin tantance dalilai na shari'a to ya yi ƙoƙari ya bi abin da ya yi kusa da gaskiya wannan shi ne abin da ake bukata a gare shi sannan sai malam ya ce wa ya taƙidu na annal mujtahid alladhi tatawaffaru fihi mu'ahhilatul ijtihad min ma'rifatin nasikh wal mansukh wal khas wal 'am wal mutlaq wal muqayyad ma ahlus sunnah suna cewa yana daga cikin aƙidarsu cewa lalle malami mujtahidi saboda shi mujtahidi shi ne malami wanda yake da ilimin tantance nasoshi na shari'a shi ake cewa mujtahid ba kowa ba yanzu kamar ni kamar kunan dukan mu ba a ce mana mujtahidai saboda Allah bai hore mana ba ilimin tantance abubuwa na shari'a malami wanda yake mujtahidi yana da ihata ilimin shi ya kai ilimi irin wa'innan wanda Allah ya hore musu abubuwan ijtihadi yana da jari na ijtihadi kai zaka ce kai ijtihadi da me zaka wannan kaga babu jarin amma su malami wanda yake amsa sunan malami yana da jarin ijtihadi sai ce daga cikin wannan jarin kamar ma'rifatun nasikh wal mansukh malamin ya san ilimin annasikh wal mansukh a cikin shari'a ko wani ilimi da ke cikin nasikh wal mansukh shine nassi kaza ya goge nassi kaza a cikin shari'a akwai nasoshin da an goge su wasu sun goge wasu to kai kana da wannan ilimin kaga tun daga nan an barka to wanda yake da wannan ilimin sai ya ce wal khas wal am kuma yana da ilimin al khas wal am al khas shine nassoshin da suke bayani akan wani suke bantattun al'amurra al am kuma sune nassoshin da suke bayani akan abubuwan da ya gama gama gari duka ya gama kowa da kowa kaga wannan shi ma ilimi ne mai zaman kanshi sannan ya ce wal mutlaq wal muqayyad sannan kuma yake da ilimin da zai iya tantance nassi wanda yake mutlakin nassi sakakken nassi wanda ya shafi kowa sannan kuma wal muqayyad da nassin da yake da yake da kaidi ba kowa ya shafa ba kaga duka wannan ilimin mutane masu zaman kansu malamai suna da su to wanda yake da wannan ilimin kaga kenan yana da jarin da zai yi ijtihadi amma da ni da kai da bamu da wannan ilimin sai mu kyale malamai su yi ijtihadin su mu bayanin mu zai zuwa gaba sai ke cewa a وكان على قدر من العلم بالأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة كم بقاري باشي yace in ya haɗa wannan ilimin kuma ya kasance yana da ilimi daidai gwalgwado yana da sani dangane da dalilai waɗanda suke na alƙur'ani da sunna ya san alƙur'ani ya san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wal ijma' ya san ilimin ijma'in malamai tun daga sahabbai da tabi'ai da abin da ya biyo bayan su menene suka yi ijma'i akan shi sannan wal qiyas yana da ilimi akan qiyas na malamai wa'annan duka wasu abubuwa ne da suke cikin usulul fiqh wato in malami ya san wannan bai kare ba sai ce wa qawalis sahaba kuma yana da masaniya da maganganun sahabbai ɗaliban manzon Allah kenan bancin shi wa ala ma'rifatin bi lugatil arab kuma ya kasance ya iya larabci kayuwa in in baka iya larabci ka ka rasu wani tunda so da yawa abubuwa ana maida su ne ga ilimin larabci yanzu a cikin qur'ani in baka iya larabci ba za ka iya fasara qur'ani Allah qur'ani cewa yayi ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu sai ce biru usikum in kun tashi yin sallah ku wanke wuska ku wanke hannayen ku zuwa gwiwar hannu sai ce sannan ku shayi kawunan to a fasarar larabci wannan wamsahu biru usikum in malamai sai da suka samu zabani akan ta wai da aka ce wamsahu bi ru'usikum wannan babu ne a larabci menene ma'anarta in ka zo shawa kai duka kan naka zaka shawa shine biru usikum wasu malamai suka ce shi ne wasu suka ce a wamsa hobi rubusi kuma ai ba ya kashe kan duka ba ko ɗan haka kai kawai yayi a larabci wajen laraba ana ana cewa bi rubusi kuma wannan bawo din ai bi ba ji rubusi kuma ne ba bi kulli rubusi kuma kaga me ya kana sabanin bawo kalma ɗin ta ma'anarta a larabci ta sha bamban shi ya kawo sabanin shi yasa ake so in mutum yana da wato so yana so ya yi ijtihadi dole ya kasance ya iya ne ya iya larabci sau da sanin larabci ne zai ba shi dama ya tantance menene ma'anar kaza a larabci a wajen larabawa sai ce sun maye shi ta hidu bi hazi dawabi a shar'iyya sannan in ya tattara abubuwan da aka zana gaba ɗaya in ya so yanzu in ya so ya zama sai ya ijtihadi in ya ijtihadin kuma duk da ya haɗa wannan ilimin fa huwa yukhti wa yusib tana iya wa in ya ijtihadin ya samo daidai kuma tana iya in yi ijtihadin yayi kuskure ya kasa samu daidai sai ce fa in asaba falahu ajran in ya samu a ijtihadin nashi aka katari ya samu to yana da lada guda biyu ladan ijtihadi da ladan samuwa wa in akhta falahu ajrun wahid in kuma yayi kuskure bai samu ba to yana da lada guda daya ba zunubi za a rubuta mai ba bai yasa ba za a rubuta mishi zunubi ba saboda shi ya cancanta ya ijtihadin kuskure ne aka samu wajen samuwa bai samu ba me yasa bai samu ba saboda shi ba manzan Allah bane ba zai iya yin kuskure kenan in yi wannan sai a bashi lada daya wannan ladan da za a bashi ajrul ijtihad ladan ijtihadin da yi kaga ijtihadin da yi bai tashi a banza ba saboda haka kaka gani malaman mazhaba a ce imam malik ya saba ma imam shafi'i imam shafi'i ya saba ma imam ahmad sai ka ce to tun da wani ya saba ma kawai ni barin zaɓi wanda daga dama ne su wa'annan da suka yi ijtihadi malamai ne wa'anda sun haɗa wato shurutul ijtihad sun cancanta su yi ijtihadi sai suka yi in sun samu lada biyu za ba su in sun yi kuskure ma lada gare su ba ɗaya ba suke da kai قال تبارك وتعالى الله مدوكين سركي yake cewa wa idza jaa amrun min al-amn aw al-khawf adhabu bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الله ملوك كين سركي تشيوا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف كما إذا وني أو يزو مسو وان دي شافي zama lafiya ko kuma tsoro a bihi sai su yaɗa shi walaurar duhu ilar rasul da a ce sun mayar da shi zuwa ga manzo wa ila ulil amri minhum kuma sun mayar da wannan abin zuwa ga shugabanni daga cikinsu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da wanda suke da bin kwakwafi na al'amurra a cikinsu sun dace walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan farar Allah da rahama shi a gare ku ba lattabatumu shaytan illa qalila wato da kun bi shaydan in ba ɗan kaɗan daga cikin ku ba kaga Allah ta in abin wato zaman lafiya ko kuma firgici wanda yake na tsoro yazo sai su yada shi duk abin da yazo su yi ta yada su yi ta yada sai ce da a ce sun mai da abin zuwa ga manzon Allah malamai suka ce zuwa ga hadisai ake nufi wa ila ulil amri minhum sannan suka mai da abin zuwa ga shugabanni sune wulatul amr sai ce la'alimu allazina yastanbituna minhum da wa'inda suke da bin kokkofi sun gani ya dace a yada wannan abin ko bai dace ba sai malamai suka ce wannan ana nufin masu ijtihadi kenan shine su ne masu bin kwakwafi za su haɗa can da can su lissawa su gani ya dace a aikata ko bai dace su ne masu bin kwakwafi kaga Allah ya ambace su anan amma ba kowa bane ake ke mushi wato mujtahidi sai wanda ya haɗa wa'annan sharuɗa wa'anda muka ambata yanzu sai malam yace wal ikhtilafu fil masail al ijtihadiyyah indahu la yujibu al adawata al baghdha wai saɓani a cikin matsaloli waɗanda suke na ijtihadi a wajen ahalus sunna baya sawa wato ƙiyayya da gaba da juna yanzu sai ka gani wane ya saba ma wane a fahimta kawai shi ke wai basu magana saboda sun samu saɓanin fahimta ahalus sunna ba sa yin wannan wadda ta kuma ba sa gaba a ce sun wasa magana ba sa yin wannan menene matsala ni ina da hujjata kaza ita ce hujjata sai nake ganin kaza zan yi kai kana da hujjarka kaza kake gani za ka yi kuma da ni da kai kowa yana da hujja kuma duka hujjar ta mai ingantacciyar hujja ce sabanin da muka samu kai ka fahimci kaza ni na fahimci kaza to ta ina wannan abin zai kawo sabani wannan ba ya sa ba mu yin gaba da juna wannan ba ya sa ba ka tsane ni wannan ba ya sa ba ni ma in tsane ka wannan ba ya sa ba mu zamanto ba ma ma junan magana an samu irin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an dawo daga wani yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa habban shi la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza a cikin ku kan wanda yayi sallah sai ya zo banu quraiza to yanzu sahabbai sai suka samu saɓani annabi ya ce kada a yi sallah sai an zo wani ƙure me yake nufi saboda daga lokacin da annabi musu magana sai suka kama hanya kuma banu ƙure tana kan hanya inda za ta yi sai annabi ce to kada a yi sallah sai an zo wannan wajen to in aka ce a yi sallai kahin aje wannan gurin lokacin sallai ya yi ana kan hanya ba isa ba gurin da annabi ce ka yi sallah sai an zo nan in aka ce kuma a yi an je can za a yi sallah kahin a je can lokacin sallah kuma ya yi ya wuce sai sahabbai suka samu saɓani da lokacin sallah yayi wasu sai suka yi sallar su ba ba ta yi can ba wasu kuma suka bari yayi da aka je can amma da suka tayi lokacin lokacin ya wuce da aka zo ya annabi sallallahu alaihi wasallama an gamu a gida sai suka ce ma annabi kaji kaji abin da ya faru sun yi sallah fa kayan a zo wasu kuma sun yi ku da kuka yi sallah me yasa kuka yi sallah kana suka ce ai lokaci muka ga zai wuce ita kuma sallah lokaci gare ta to ku kuma lokaci kuka bari ya a zo nan wa meye mu wuce ku ai ai annabi kai ka ce a wuri sai an zo nan haka annabi bai ce ma ba kowa bai samu ba duk da sabani ne wannan ko menene sabani sabani ne wajen fahimtar nasi wai da annabi ce ka ai sallah ai an zo guri kaza ko da lokacin ta ya zo sai wasu ka fahimta a lokacin ta ya yi in a tunda annabi ne ya ce a zo nan kuma shi Allah ya ko kawai sai an je can kaga sai wasu kai kahin aje wasu kai bayan an zo da aka zo annabi bai ce ba kowa bai daidai sai annabi kyale su yi musu takriri akan wannan kowanne daga cikin su ya samu kuma kaga wannan bai raba su ba suka ce to ku in kuka yi sallah bu ku san annabi ku bu ku yi addinin musulunci ba ku bu ku gane komai kan ku bai sha a su suka kyale suka yi sallah su su kuma suka kyale yadda aka yi can suka yi kuma aka gama aka cigaba da tsayi aka zo aka cigaba da mu'amala sabani baya kawo tashin hankali da cikin juna wannan shine mazhab dariqa ta ahlus sunna jama'a sai ce bal yuhibbu ba'dhum ba'da kai sabani ma ba a so ya kawo komai in banda san juna yumine ne ga kasa wani kana da hujja ina da hujja ba wani babban abu bane ba sai ce wai wali ba'dhum a ba'da kuma wani sashen su ya nuna wato kauna da sashi wa yusalli ba'dhum khalfa ba'd wannan kai jiya ka saba mini a fahimta ni na saba maka yau in mun zo zan mi sallah ya halasta in bi ka sallah kuma kai ma dai ka hal ya halasta ka bi ni sallah menene matsalan a ciki ma ikhtilafi fi ba'd al-masail al-far'iyya tare da sabanin su a cikin waɗansu mas'aloli waɗanda suke wato far'iyya ne ba masail wanda suke kulliya ba kamar misali da nake so in bada a nan shine wanda suke yin sallah hannunsu a sake ai muna da su da yawa nan ko aka shi wani masallaci ka ga liman hannun shi a sake ne kai kuma ka mai sallah haka ko to yanzu ka zo ka ga liman yin hannun shi a sake wasa sallah za ka yi kaga kuna da bambancin fahimta da kai da liman din to wannan mas'alai ta sakin hannu da kama hannu mas'ala ce wadda take ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya tabbata annabi yayi kuma yayi umarni ai amma rashin yin ta baya bata maka sallah in mutum yayi sallah bai kama hannun shi ba sallar shi tayi kuma kai ma in ka bi wanda bai ya kama hannu sallar ka tayi to saboda haka wannan abun ba ya sa ba dan kaga wani ya sallah hannun shi sake ka tsane shi ka ringa mai gaba aka tambaye ka ka ce wallahi bai kama hannu a sallah wannan ba daidai bane in ka take wanda yake kama hannu ka bi shi sallah in Allah ya kaka masallaci wanda bai kama hannu kai kama hannun ka yi sallah shikenan an rabu lahiya gobe kuma a ci gaba da mu'amala ba shikenan ba to wannan ita ce karantarwa ta ahlus sunna wal jama'a Allah madaukakin sarki yake cewa wa atiullaha wa rasulahu ku bi Allah kuma ku bi manzon Allah wala tanaza'u kada ku rarrabu fatafshalu sai ku zamanto wato matsorata wata zahabari hukum sannan kuma ƙarfinku ya gushe duk lokacin da kuka rarrabu za ku zama matsorata duk lokacin kuma da kuka zama matsorata ƙarfinku zai ragu wasbiru inna allaha ma asabin Allah ce kuma ku yi haƙuri lalle Allah yana tare da masu haƙuri wannan aya tana karantar da kai cewa ba a so musulmai su rarraba ko da wai an samu saɓani wajen fahimta wannan ba yana nihin a rarrabu ba kada a rarraba a kasance a tare wannan shine abin da ya fi dacewa wani tsoho lokacin da ya gani cewa shekarunsu sun ja baya shekarunsu sun ja baya ya lattijantaka kuma allah ya arzita shi da 'ya'ya guda goma to wannan 'ya'yan nashi guda goma sai yake so ya gane wai yanzu in ya mutu za su haɗa kansu ko kuma ba za su haɗa kansu ba yaya zai iya isan musu da wannan saƙon na cewa bayan ya mutu su yi ƙoƙari su haɗa kansu su goma wannan kada su rarrabu ana so an maka muhimmancin haɗa kai wannan tsohon sai ya tattara ɗiyan nashi guda goma ya ce musu ku tahi daji in kuka tahi daji kowa ya nemo mini icce madaidaici ya gwada musu wani abu kamar wannan ya gwada musu wasu 'yan sanda icce dai kamar na maina haka reshe dogo icce kowa ya kama na ɗaya a daji sai suka tahi daji kowa ya tahi ya nemo wannan iccen dogo ya kawo sai ce to ina kuke kowa ya zamana ya haɗa su guri guda sai ya ce kowa ya mai ko iccen ya kawo aka ba shi sai ya nemo igiya ya haɗa wannan itacen guda goma sai ya ɗarme su sai ya kirawo babban nasu ya ce zo ya ce ɗauke ka karya wannan abu yayyayi ya karya wannan itacen guda goma ya kasa aka kirawo na biyu na biyu ma ya kasa karya aka yi da aka zo har zuwa na ƙarshen su dama na ƙarshe shi ƙarami ya ba iya yanzu sai baban nasu sai ya ɗauko ya sun ci ɗar mandi sai ɗauko guda ɗaya ya ce kai ƙaramin zo a fara da kai sai ya ba shi ce karya yana ɗora gwiwa shi karya shi shi ke ne ce darasi ya ƙare ce abin da nake so in gaya muku shine duk lokacin da kuka haɗa kanku ba wanda ya sai tarwatsa ku amma a duk lokacin da kuka rarraba mafi karamci daga cikin wanda ba shi da ƙarfi wanda bai kai bai taka kara kara ba shine zo zo ya wargaza lissafi ya watsa al'amarin wannan ilimi ne mai muhimmanci haka al'umma musulmi a duk lokacin da aka haɗa kai to babu yadda za a yi wani iya zuwa iya wargaza al'umma musulmi amma a duk lokacin da wani ta kan shi yake wani ta kan shi yake a nan Nijar ce ba ruwanmu da abin Nijeriya nan Libi ce ba ruwanmu da abin Aljeri to an samu matsala yanzu da kake gani turawa suna ba musulmai wahala ana ba kasashen wato afirka tsoro da kasashen musulmai me ya kawo wannan abin rashin haɗin kai kasashen afirka da kansu kansu ba a haɗe yake ba shi yasa turawa suke ba su wahala wannan kuma ba wai a bangaren addini ba ko a fannin rayuwa ne ta yau da gobe in ba ku haɗa kanku ba za ku sha wahala yanzu rashin haɗin kai har ya kai yau a waye gari a ce wai daga cikin kasashen afirka akwai wanda za su kewaya su yi su iske turawa su ce a a zuwa kamar nijar hari yan uwansu ne afirka me yasa wai saboda wai an yi kudeta kaga ai wannan ya nuna maka tsantsan rashin haɗin kai a cikin afirka duk yadda al'amari ya lalace ba a watan a kawo hari saboda in aka kawo hari ba a san baya lamarin zai kasance sannan kuma abin takaici wanda zai su kawo harin ba 'yan uwanku ba ne ba musulmai maƙiyanku ne ma a zahiri kaga wannan haɗin kai yana da mahimmanci ƙwarai da gaske kamar yadda a nan allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay inna ma amruhum ila allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun allah yake cewa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lalle wanda suka rarraba addinin su kuma suka kasance ƙungiya-ƙungiya waccan ga tasu waccan ga tasu waccan ga tasu waccan ga tasu kowa ya kasu kowa da na ɓangaren shi yake alfahari sai yake cewa lasta minhum fi shay to ba ruwanka da su inji Allah Allah ce ma'ana babu ruwanka da wa'innan sai ce inna ma amruhum ila Allah lalle al'amarinsu yana ga Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun da sannu Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa kaga duk lokacin da aka samu rarrabuwa a cikin al'amarin addini to Allah ya sanar da annabi cewa babu ruwanka da wa'annan mutane Allah madaukakin sarki ya kare mu saboda ƙurewar lokaci ba za mu hara wacce matsala ba a nan ya kamata a ce mun tsaya kenan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh